إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tsarin albarka wanda idan ba na manta ba muna 23 ko? a? da hudu 24 ga watan rajab hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara biyar. eh muna biyar ko shida shi ma hudu ko muna hudu ga watan biyu miladiya shekara dubu biyu da ishirin da hudu ya inganta wannan shi ne darasinmu na ishirin daidai a cikin wannan shi ne darasinmu na ishirin daidai a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna sufatu salatun nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha sufa salla annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar kana ganin annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na babban malami abu abdurrahman muhammad nasir dinin albani rahmatullahi alaihi taken karatun namu shine karatun hadisin annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka yi zama lahiya ga musulmi muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai idan ‘yan uwa ba manta ba muna du'awul istinta addu'o'in buɗe sallah ko? Sashi wancan da ya wuce mun tsaya addu'a sanawa. A? Yawa, mun karanta addu'a ta tara kuma mun fassara ta ko? shine malam yace Allahumma lakal hamd ya Allah godiya ta tabbata a gare ka anta nurus samawati wal ard ya Allah kai ne hasken da ya haske tabbai da kasai wa ma fihinna da abin da ke tsakanin su wa lakal hamd ya Allah godiya ta tabbata gare gare ka anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna ya Allah kai ne sarkin da ya tsayar da sammai da ƙasai da abin da ke da kai a tsakaninku walaka alhamd ya Allah godiya ta tabbata a gare ka antal maliku samawati wal ardi wa man fihin Allah kai ne ke mulkin sammai da ƙasai da abin da ke da kai a cikin su walaka alhamd godiya ta tabbata a gare ka ya Allah antal haq ya Allah kai gaskiya ne ووعدك حق حكى لقولك جسياني وقولك حق حكى مجنك جسياني ولقاؤك حق حكى هدوانك جسياني والجنة حق حكى الجنة جسياتي والنار حق حكى مكما جسياتي والساعة حق حكى ساعة لوكة لذا أبوك القيامة shi ma gaskiya ne wannabiyuna haqqun haka annabawa gaskiya ne wa muhammadun haqqun haka annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allahumma laka aslamtu ya allah ni gare ka nayi na mi kauya wa alayka tawakkaltu ya allah ni gare ka na dogara wa bika amantu ya Allah gare ka nan imani wa ilaika anabtu gare ka nake mai da al'amari na wa bika khatamtu Allah gare ka kawai nake husuma shine saboda kai nake husuma wa ilaika hakamtu Allah ina mai da hukuncin kunce na a gare ka anta rabbina ya Allah kai ne ubangiji na wa ilaika al-masir kuma makoma a wurin ka yake fa bisilli ma qaddamtu ya Allah ka gafarta min laifin da nayi وما أخرت لولا نجن كرتر وما أسررت لولا نسرا تا ني أقوي وما أعلنت لكم لأيك دني أبيني وما أنت أعلم به مني da kuma laifin da Allah kai ne kadai ka sanni da shi ni karan kaina ban san laifi bane ya Allah ka yaye mun wannan laifin nawa antal muqaddim wa antal muakhir ya Allah kai ne farko kai ne kuma ƙarshe anta ilahi ya Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa an ba abun bautawa da gaskiya sai kai wala haula ya Allah babu wayo babu dubara wala quwwata haka kuma babu ƙarfi illa bi sai gare ka to wannan shine addu'ar da muka tsaya wancan satin ko wanda in mun ɗauki wannan ada a dunkule farkonsa tana nuna muna lallai godiya ta tabbata gawa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ji halittun nan da ya zana ya yi halittun sammai ya yi ƙasai ya yi abin da ke da kwai a tsakanin sama da ƙasa kuma ya nuna Allah shi ne ke mulkin sama da ƙasa kuma shi ne ke mulkin abin da ke da kwai tsakanin su ya nuna Allah shi ke kula da duk wasu abubuwa da ke faruwa sama da ƙasa da kuma abubuwan da ke faruwa tsakaninsu. Da wannan sai ce Allahumma antal haqq ya Allah lalle ke gaskiya ne. Kenan wannan ya karyata maganin masu kore Allah subhanahu wa ta'ala. Masu cewa babu Allah. Ka gani wannan ba gaskiya bane ba. halittun da Allah subhanahu wa ta'ala ya in ka kalle su kadai suna nuna ba lallai akwai Allah yanzu ya uwa ana ta mutuwa ko da Allah mutanen da suke mutuwa ina ne suke tsayiya ha kai da kake cewa wai ce na ciye to mutanen da suke mutuwa ina ne suke tsayiya ita ma mutuwan na ciye ce aiwa na ciye ce to ita na cin in waye samar da ita ai ba ita kai kanta ba ko shi yasa za su ga duk wanda bai yarda da Allah ba rayuwar shi tana cikin haɗari rayuwar shi tana cikin matsala kuma rishin yarda haƙiƙani yarda za ka samu musulmi ya ce ya yarda da Allah amman kuma yana yi ma Allah kishiya ya yarda da Allah amman kuma yana kai kukan da ya kamata ya kai wurin Allah yana kai shi wurin Allah ya yarda da Allah amman yana sakaci da Allah subhanahu wa ta'ala annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ana akhshakum lillah kafi in kuna ji ku tsora Allah me yasa saboda annabi ya ji mu sanin wane ne Allah shi yasa Allah da ya tashi bayyana cikin mutane su wane ne suka san shi sai yake suwa su ne malumai don me yasa malumai su ne magada annabawa haka annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana haka al-ulama'u warsatul anbiya malumai su ne magada annabawa muna fahimtar uwa yasa Allah da kanshi ya ba da shaida haka cewa innama yakhshallaha min ibadihi ulama wanda suke yi kowa tsoron Allah cikin mutane sune suwa sune malumai me yasa saboda malumai sune wanda suke karanta magana Allah sune wanda suke bayanin wane ne Allah to dole yi kowa sanin Allah subhanahu wataala yi kowa tsoron shi saboda yi kowa ganin azabin shi sun yi kowa kuma ganin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi gabayi muna fahimtar uwa kenan lalle Allah subhanahu wata'ala ya cancanci godiya dukkan muna mun imani mun yarda cewa babu wanda ya taɓa cewa kaf bari dai ka ga mun kana duk wani abu saboda sama in ta faɗo amma duk irin da kai kana tsoron wata rana ya faɗi amma sama tunda aka halicce mu muke kallon sama wa ya taɓa tunanin cewa sama in ta faɗo ya za a yi saboda mi abin ya kai ƙarfinka Allah da kai shi yake ce mana kadiba saman nan ka gani ina ne ka ga an yi ba daidai ba a jara Allah ya ce ina ne ka taba ganin sama ta tsage ko ta barke amma in dai kai kwazo kai a duniya ka taba gyaran gidanka ko an taba gyaran gidanku amma sama duk wanda ya zo a duniya ya ga wannan sama kuma baka taba ji ba an ce saman na an zo a yi mutane zajin saboda akwai wasu matsaloli ko ba haka nan ba wannan kadai ya isa a gane wane ne Allah subhanahu wataala in Allah ya so kawai zai ce sama ta faɗo ne kuma wallahi duk duniya babu wanda yake ya tsaida ta ba wani soji da yake takama da iya yaki ta yaushe ta kaga ai ba a tunanin sama saboda an san ita in ta taho ba uban da yake ya tarbe ta wallahi Allah bai yi shi ba duka hayaniye mu muna yin tare a ƙasa in Allah ya so sai ce ma ƙasa wannan ƙasa ta bude mutane su hada kuma a yake shi kenan wannan bai ishe ka darasi ba ka kalli ruwan da ake ibawa na rijiya da Allah ya uwa ba ƙasa bace ake tonawa har akai ga ruwan ƙasar ba ta iya hada ma ruwan ne a amma ka kalla sai a hiddo ruwan ruwan rijiya ka gan su ƙal kuma daga cikin ƙasa aka hiddo kuma ƙasan su ma ƙasa ne ba suminti bane ba ba taro bane aka ji aka yi yani aka yi wannan duka abubuwa ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsara su ne su tsaye a haka ba na cir bane da halittun nan da kake kallo Allah ya yi shi duk abin da ka gani a sama Allah ya halitta haka abin da ka gani a ƙasa haka abin da ke da kai tsakaninsu ba wani abu wanda zai faruwa a sama ko a ƙasa ko a tsakaninsu face Allah subhanahu wata'ala ya sani akwai hadisin annabi wanda yake cewa mala'ikan mutuwa na wance so nawa ne yake cewa so biyar ne ko so nawa yake duk wata halitta da ke duniya yace sai ya kewaya ta ran sai ya kewaya shi ba so guda ba wanda take sama ko take ƙasa ko take cikin ruwa duk wata dabba da ka sani mala'ikan mutuwa sai ya yi ta so saman ta sai in lokaci ne bai ba kawai ya tafi kowa kuma dan me yasa shiga sun karantar su ba su tunani in an mutu ya za a yi a tado abin ya yi ƙarfi duk yadda kake da mutum duk technology duk wani ci gaba da muke da a duniya ba wanda ya taba cewa wai in mutum ya mutu ya za a yi a same shi saboda ne wallahi abin ya mutu mutum ne ga shi kana kallon yanzu ya faɗi ya mutu duk wata alaƙa tsakaninka da shi Allah ya tsaida da wannan kadai ya ishi mai hankali ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa wa'adika haqqun ya Allah alƙawarinka alƙawarin Allah gaskiya ne inna Allah la yukhliful mi'ad Allah ba zai taba saba alƙawari ba in Allah yake kaza zai haru to kazan nan zai haru kuma haka ake son kowa ya yarda a rayuwar shi duk abin da kaga wani ya samu na ci gaba ko na ci baya to ka yarda Allah ya tsaro mishi rayuwar shi a haka kuma babu wanda isa ya hana faruwar wannan abu yace wa qauluka haqqun ya Allah magana ka gaskiya ne alqur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala ne ba halitta Allah bane ba wanda shi ma wannan wani aqida ne na wasu daga cikin fatattu musamman zamanin baya da ya wuce zamanin suwa imam shafi'i da imam ahmad bin hanbal wasu suka kunyo kai suna cewa wai alqur'ani ba magana Allah bane halitta Allah wannan kuma ƙaryata alqur'ani ne da alqur'ani Allah subhanahu wata'ala ya ce qur'anin nan magana shi ce wanda ba dan Allah ya azurta mu da jarumai malumai ba irin wa'ancan maluman da yanzu Allah kiyaye abin da muke rayuwa kan shi kenan gwamnati ta ce duk wanda bai yarda alqur'ani halitta Allah bane ba a bashi kashi kuma a kama shi a liƙe shi to akwai wasu malamai guda biyu wanda su ne maduba a wannan lokacin imam shafi'i da almajirin shi wa imam ahmad bin hanbal suka ce su samsam ba su yarda ba alƙur'ani halitta Allah ce alƙur'ani magana Allah ce gwamnati ta ce a kama su a liƙa musu kashin tsiya kuma a kai su a liƙe shi yasa duk wani wanda ke mulki wanda ba na musulunci ba kama malumai ko wulaƙantar da malumai a wurin shi kai ya ba ka mamaki akwai uwayen gidan shi wanda sun rigaye shi kan wannan ko ba haka nan bane ina su fir'auna a ina su ubayy bin salul wanda suke cewa ya quluna la in raja'na ila al-madinati fa yakhrujanna al-a'azzu min hal azal ko ba haka nan ba imamu shafi'i da ya shawo kashi da kyau sai ya ce a saurara shi ma yana da magana aka ce miye magana sai ya ce kun ga da saura da injila da zabura da suhufu musa sufi ibrahim musa da alqur'ani ce kun ga wa'an ga guda biyar in sai ya ce kaf in su halitta Allah ce ba magana Allah ba ce ba amma yayi musu asali abin da ake ce ba tauriya da sami ake ce ba tauriya tauriya hausa ce ne ake ce mishi waye gane ma'anar tauriya a sai ya yi musu wannan abin asali abin da yake nufi wanga ya tsayin biyar yake kun gaba an gaba ki ɗaya guda biyar ɗin yake musu wannan halitta Allah ce ba magana Allah ba ce ai wannan halitta Allah ce hannuwa ba magana Allah ba ce to su kuma a baki sai suna ɗauka cewa ne yana nuna da wannan da ya zana aka zo ga Imam Ahmad bin Hanbal kai wai shi har yanzu yana nan kan bakan shi Alqur'ani magana Allah ce ba halitta Allah ba ce aka ce bai shawo kashi ba sai da yayi shi kai har sai da wancan sharfin ya mutu yana gidan fas wajibi ne malumai su tsaya su kare gaskiya duk inda take annabi ya ce ba za a gushe ba cikin al'ummata za a samu mutane wanda suke tsaye kan gaskiya zagin mai zagi zargin mai zargi cin mutuncin mai cin mutunci bai hana su su faɗi abin da annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake a kai shi yanzu in ka ɗauka gaskiya muna rayuwa cikin wani hali ne wanda al'umma baki ɗaya babu wanda suka yi mata saura irin malumai to su ma malaman duk sun kwanta dama sai ɗan kaɗan daga cikin su daman suwa ke ta hida al'umma shugabanni malumai masu kuɗi to duka wa an ga guda biyu da shugabannin da masu kuɗin yanzu kowa yana harkokin gaban shi ne wanda kaɗan ya saura shi ne malumai shi yasa kuka ga ina ba ku tabbas a tarihin mulkin da aka yi na Nijar wallahi ba da an samu goyon bayan malumai wallahi da akwai matsala malami ne zai tara mutane ga musu magana babu ko da kuma tiyazu da wannan magana ɗari bisa ɗari ko ba haka nan ba akwai ɗin siyasar da zai zawa zaɓen shi ma ba kai siya biya ka ko sai ya zo yana tsaron labarka ko sai ya shiraro ma ƙarya ko ba haka nan ba amma malami ba haka nan bane ba to ba da Allah ya sa an samu goyen bayan malamai ba ko wallahi da da matsala saboda ni su ne suka yi ta wayan da mutane ke suka yi ta wa'azi suka ga suka nuna su ma sun sahi kan wannan abin sun ba da goyon bayan su kari sama kari sannan hankali ya kwanta kaka manto ha duk wata fitina da ake so ta tashi ko ana ba malumai kwangila ne su tada ta ka ɗauki fitinar boko haram suwa suka tado ta malumai ne kuma suka yi amfani da wannan damar tasu suka tusa ma mutane cewa in ma ka mutu akan wannan hanya aljanna zaka sai a baka bom ka shiga mutane ka tashi sabida mi an ɗarne zuciyarka da Allah amma asali wancan yaudara suka yi yau da an samu manya-manyan malumai a Nijar suka yi to suka ce wannan juyin mulkin da aka yi al'umma ka koya na kuyi ko kuyi ta zanga-zanga wallahi sai an yi zanga-zanga wallahi sai an yi amma suka ce a kwantar da hankali musulunci bai karantar da wannan ba suka ce kai na daga cikin hanyar da ake a samu mulki a musulunci akwai hanyar kuje ta musulunci yana abubuwa wanda zai kiyaye ma al'umma tsari suka ce akwai hanya ta farko da za a iya samun mulki shine hanyar ne zaɓe al'umma su ce ga wanda suke so ya mulki ya mulke su ko kuma wata hanya a a akwai hanyar ƙarfi shine kudeta in ka gwada ma mutum ƙari ka amshe mulkin shi to abin da ake so al'umma su yarda kun san me yasa saboda in suka ce ba su yarda ba za a yi kashin kai ne shi wa'inda ya amsa mulki ba saki ba zai ko ba haka nan ba ku kuma wanda kun ce ba ku yarda ba za ku yi ta kashe zinan ku ne irin fitilar da ta faru tsakanin Ali da Muawiya muna sanar wannan fitina ko wadda tun ita da ake har yanzu musulunci bai ƙara zama lafiya ba har yanzu saboda ma'auya ya ce shi ma ya yi ƙerejiyar ishi ta zama ƙasa ta musamman da haka shi yanzu ba ƙarƙashin mulkin ali yake ba aka ce ma ali dole dole ya koma auya kuma ya dawo ƙarƙashin mulkin shi yaƙi ya ɓarke tsakanin musulmi sahabbai suna yaƙar junansu suna kashe junansu shi yasa in mutum ya gwada ƙarfi ya amsa sai a ce Allah ba da sa'a ba mulki ba ne ba ga ka gashi abin da ke daidai sai ku rinka ganin alkhairai kan shi yadda ya kwata da ƙarfi in manufin shi gyara ne Allah tabbatar da shi in banna ya zo ga Allah mun magani shi kenan kawai sai ka ga bai sati saman kan kujera ba ko shekara Allah ya amshi abu to waye ka kuma kaga babu wanda isa to malumai duk wata banna da ta taso sabuwa su ne za su yi wa mutane bayanin ta su ce jama'a kaza daidai ne ku bi kaza ba daidai bane ba ku bi to sai imamu ahmad bin hanbal yace shi har yanzu yana kan bakin shi qur'ani magana Allah ce ba halitta Allah bace ba president ya sa aka kama shi aka bashi kashi aka kai shi gidan kasu haka har sai da ya mutu ba a hindo shi ba daga an je wurin shi yaya ya ce har yanzu yana kan bakan shi wannan zaman nashi da ya a gidan kaso in an tambaye shi yaya ya ce yana kan bakan shi shi yasa Allah ya kiyaye ma al'ummar musulmai wannan aqida ta zo muka samu kariya gare ta amma shi ma da yaya da da fitina ta faru tsakanin musulmi na cewa alqur'ani ba magana Allah bace halitta Allah ce a shi yasa malumai suna da ta cewa akan komi wanda ya shafi al'umma kuma malumai cikin al'umma mutane ne wanda suka cancanci girmamawa suka cancanci mutuntawa sai dai maluman kuma sun tafi kashe ne akwai malumai magada annabawa akwai malumai magada arnan baya su kawai da abin da masu mulki suka ce musu za su ce wannan shi ne daidai kaga wannan magada arnan baya ne ba magada annabawa ba ne ba akwai malumai wanda ga abin da suka ce musu za su cewa wannan ba daidai ba ne ku ɗauki misalin imamu malik an naɗa musu wani sarki a zamanin shi sarkin ya ce duk wanda ya warware mu baya a je mishi to ya gani a bakin shi cewa matar shi ta sauko imamu malik ya hito ce ƙarya yake yi wannan magana tashi ba gaskiya bane ba ba mutunan kirki bane kaza ne yasa aka samu imamu malik aka lika mai kashin tsiya kai duka wannan malaman da kuka ji wanda kuka shahara a malumta ko bin san wanda ba a liƙe ba kaso ko wanda ya tsere daga garin su sai yan kaɗan ibn taymiya a gidan kaso ya mutu me ake ce mishi shekul islam a gidan kaso ya mutu kasan ma a rijiya an sa ya kaso tare da mutane aka ga yana ta da'awa aka ce kai wannan matsala ne aka je aka sa shi cikin rijiya abinci sai dai a miƙa mai ruwa sai dai a miƙa mai san ya mutu ba amma san ya mutu ba domin kuma mahi yawanci malumanmu ba abin da suke tsoro kuma irin wannan ko ba haka nan ba karka hito ka yi bayani a kama ka a liƙe kuma wallahi duk malamin da aka liƙe matuƙar ya yi magana kan gaskiya sai darajar shi ta ɗaukaka tun wurin Allah ha wurin mutane kuma in ya fito ya ce yana nan kan bakashi amma daga an kama malami ya ji ga an cewa shi da bindigogi sai ce to jama'a ku saurara ina da magana ni ma yanzu na fara ganewa fa ashe abin can ma mal comprehension ne aka samu yanzu abin ya fito clear ga yadda yake saboda mi ka alice shi a lokacin da aka kama shi kuma al'ummar gari sun dauka cewa an zalunce su an kama musu malami saboda ya ga gaskiya to yanzu in malamin na gidan kasu al'umma za su rike wannan aqidan mai kyau da malamin ya bar su kai amma yanzu in ya warware aka sake shi su ma za su saki wannan ko ba haka nan bane ba ibn al-qayyim an mai tuntar a kasuwa an haudo shi saman ka abin hawa ana baya kashi kuma gwamnati ce sama haka wanga ibn al-qayyim da kaji ana magana wanda yake da ilimi ta kowane bangare to shi yasa kullum ke ce muku sha'anin malumta sha'ani ne wanda yake da akwai wahala kwarai ciki saboda dole in kaga gaskiya ka gani bayan wancan sarkin ya mutu wani sarki ya hau shi ya hiddo imam ahmad bin hanbal daga gidan kasu da ya zo gida ana nan sai sarkin ya shirya mai wata liyafa kamar ka ce ya cika manya-manyan motoci da kuɗaɗe da abinci da mi da mi da mi da motoci ya ce a kai mamala ko da aka ce ana sallama akewa ce sallama aka ce gwamnati ce matar shi ta sa kawai ƙara kama shi za a yi ta haƙura sai ce firizidan ne ce a kawo ba wannan kuma a baka haƙuri ya ce shi ya imamu ahmad bin hanbal ya amshi wannan ya ce ai kwanja a maida ki gidan kaso ya mutu da ya amshi wannan kyautar ta hannun gwamnati mu kuma yanzu malaman mu kuɗin al'umma ake kwashewa wai a ba su fitar umara su yi adda aka ji zalunci ko ba haka nan ba ake yi ku ce ga ma'aikata nan gwamnati ki biya su addu'a daga nan ba in aka roki Allah yana ji ko ba haka nan ba shi gwamnati cikin aljihun ke biya muku umara ku tahi kuma kasar tawa ta yan kasar ce kadai kuma alumai banda ku ciki biya umara biya makan ka je kai addu'a ko ba haka nan ba amma sai ka samu ga wanda sun tantance sun ma gwamnati aiki haƙƙin su ne ta biya su gwamnati ta riƙa ta zo tana ba malamai akai ai addu'a wallahi ba a zamna lafiya Allah ya ce matuƙar kuna zalunci ba za ku taɓa zama lahiya ba. To asali an samu gurɓatattun malumai ne, wanda su suna biyayya kan duk abin da gwamnati take musu koda ya saba ma Allah. Su kuma malumai, annabi ya yi musu umarni cewa su yi ma gwamnati ɗa'a duk abin da ya zo musu matuƙar ba saɓa Allah ba ne ba. Yanzu ka kalla abin korona da aka yi. Da Allah duk wani wanda ya cika baki kan korona sai da yi kunya. saboda ni ƙarshe kowa ya gane korona ƙarya ce ba gaskiya bane ba wasu abubuwa da ne wanda malumai su ne suka cancanci su hito su yi ma al'umma bayanin gaskiya daga wani abu ya zo kamar yanzu misali lokacin da polio ya zo kaga polio ƙarshe malamai aka rinka biya kuɗi suna shiga tele da rediyo suna cewa mutane su yarda a musu polio kuma alhali sun san wannan poliyon ba abin da ya dace ga al'umma su bane zalunci ne yanzu dan Allah al'umma ƙasar menene suke bukata gwamnati ta yi musu na farko abu na farko ya zamana ba ƙasar musulunci ba ce ya zamana muna da cikakken aminci shine security na biyu ya zamana daga kafa rashin lafiya akwai likitan da zai yi ba na uku gwamnati ta inganta musu ilimi wanne aka mu daga ciki za a kawo mun polio ka shiga yanzu ƙauyuka kahin lokacin nan sai an biya ka kuɗi sannan amma allurar corona ko ba haka nan ba amma in ka zo likita baka da lahiya ba a duba ka sai ka cin rinki fara ba a baka kyauta sai ka biya kuɗi ko ba haka nan bane ba kwarai da gaske to kuɗi ba dole malumai su ne ya kamata su tashi su yi wannan aikin yanzu ka kalla yadda kungiyoyi wanda su rumanu hasu su hallaka mu su hallaka al'ummar mu suke ta kullo kai cikin mutanen mu sani akwai musance musancen su da yawa za ka ga an ce wai protection de la femme ko protection de la femme ne de zamfan wai a ba wai ita aikin ta kungiyar ha ta ba mata na yara ƙanana kariya kai da ka al'ummar can da tsiyan da kake kula da su kare iska ne ko ba haka da bane ba kai ba ka da amfani ba su kai ya kai ka almota ba sai in ka hana muka so na sati guda sai su ce a kama ka ɗan mai ka cuce ta amma in tana gidan su ba su kai muka kuwa ba ko ba haka da bane ba wallahi mutane hankalin ke dawo gare su ba ku sanya mutum ɗan ma ba ka san ya aka yi aka haife shi ba har ya kai matakin da ya kai dan uban shi ya dauki wani hukunci kan shi wai ka ce ya zalunce shi eh eh Thank you. So, so, dole wace ainihin ka ɗauka yadda ake promotion kullum muna gani da karuwanci irin kai akwai irin kungiyoyin nan wanda in kai akwai wuraren da in kai musulmi ne a Niger ba za su ɗaukar ka aiki ba sai kirista da suka komo daga baya suna ɗaukar musulmin suka ce amma in kirista ya ɗora dusan shi ya hika dama saboda ni shi ya kahurce ma Allah yanzu ka ɗauka irin wannan mali stock in aikin ne suke kawo ma al'umma na ci gaba akwai kungiyoyi wanda suna na aikin su kullun su rin karba ma matasa reservative kamar su rin karba musu kafos wannan wanda in kai lalata ba za ka dauka ciki ba kai subhanallah akwai bala'i iri iri to irin wannan abubuwa in kika taso ko malumai ne kadai za su tunkara su ce ma mutane kaza ba daidai bane gwamnati in ta bar su in ma ta hana su can al'umma an gaya musu ba lalle su tafi wurin su ba mun shiga da cikin wani bayani sai yace wa liqa'uka haqqun ya Allah haduwa da kai gaskiya ne shine musulmi ya samu wannan cikakken aqida wal jannati haqqun ya Allah aljanna gaskiya ne wan nar haqqun Allah huta ma gaskiya ne shine ni akwai cikin aqidu wanda suke cewa wai wuta da aljanna Allah bai yi su ba sai nan gaba zai yi to aqidar musulunci kuma shine Allah ya riga ya gama su an yi su suna can shine wasa'atu haqqun shine ne tashin alkiyama wannabi da dole musulmi ya imani da annabawa kafin su baki daya wa muhammadul haqqun haka kai imani manzon Allah shine cikamakon annabawa ka rabu da ƴan ahmadiyya ƴan hayaniya kawai ƴan shirme masu annabin su wai ahmad gulam wani shedani azali mara tsari wai shine annabin da Allah ya aiko ƙarshen zamani wai shi ya kore annabuwa ai muna ganin ahmadiyya ko a shai suna da yawa asali amma ba yawan mutane ke gare su ba gine-ginen ne kawai mutum nawa ne ke gursu a sa a ƙauyuka ahayaniya ne kawai kuma ɗaya ahmadiyya ne su ba su yarda da annabi shine sakamakon annabawa ba annabin su shine na indiya wanda ake ce ma ahmad gulabin a wurin su wannan qur'ani ba gaskiya bane ba yanzu an soke shi babu shi hadisa annabi duk yi watsi da su babu su sallah waga da hayaniya ce ba ita bace yanzu ku saurara ni ne Ahmad Gulam yace so ku yi aiki da shi a ya mutu ya jima da mutuwa sai ka ce Allahumma laka aslamtu ya Allah ni gare ka na yi na mi kauyawa alaika tawakkaltu kuma Allah gare ka ni na dogara ba a san musulmi ya dogara ga kowa ba a san musulmi ya yarda wai wani zai mai barazana a ni kullun yusibana illa ma kataballahu lana baka isa ba wa sa'ata hakun alqiyama ko domin bayanin ayyuki yawa musulmi ya dogara hakikanin dogaro ga Allah annabi yace da musulmi da al'ummar duniya sai sai hakikanin dogaro ga Allah da Allah ya azabta su da Allah ya ciyar da su kamar yadda ya ciyar da tsuntsaye ka kalli tsuntsu bai da fargaba ko ɗaya a rayuwar shi hankalin shi kwance zai shigo gidan shi ba abin kari amma bai ta da hankali shi ya san insani ya tai wallahi sai Allah ya bashi abin kari ko ba haka nan bane ba to muna da kalamcin dogaro ne ga Allah subhanahu wataala ka kalla dabba saboda ta mai da al'amarin ka al'amarin ta ga Allah ka je kasuwa ka siyo ta kuma kai za ka rinka cida ta ita hankalin ba ta da wani matsala sai ka cida ta dole da kalli kaza ita babu wani babu wani mashirmancin mutum da ya isa zo ce mu take kaza ke ma ya kamata ki fulani ki familial yayi shine in ki ahidiya ka rage aiwuwar ya da yawa saboda shi da su zai zama miki aiki zo ba haka nan ba sai mu masu tunani irin na mutane wai za a ce wai shi da iya zai zama ma aiki kamar ya zai zama muka aiki kai ke shi da su Allah ya ce nahnu narzuqukum wa iyyahum Allah ya ce kai ba haɗa ka mutu in ka mutu kai ke cire iyan naka yanzu sai kaga kaza ta sado iya goma sha kuma ta rike su tsaf har sun girma ta saki abinta kuma ta bi mijin ta samai da kwayaye sai kuma yanzu sai a ce kanka wuce iya biyu ko uku a duniya in Allah ya kaddara za ka aihuwar biyar uku da ɗaya iska ne bin su ne na kirki kaji an zub da cikin ko kuma shi yasa a musulunci bai dace namiji mace ta dakatar da aihuwa ba ko ta takaita aihuwa saboda ta tsara makanta iyalai ba daidai bane ba haramun ne sa ta zara aihuwa ba daidai bane ba a musulunci amma kun san me yasa a musulunci bai yarda da wannan abin da ake cewa planning familial in ba sabida ni asali ana kore ma haƙiƙanin dogaro ne ga Allah ka ɗauka cewa wannan ɗan naka yanzu wayanka ne da dubara kake tahiyar da shi ko ba haka nan bane baka ɗauka cewa wannan ɗan arzikin shi a hannun Allah yake ba saboda yanzu in ka iya da yawa kai kuma salar in ka kaza ne saboda haka kai ke ci da iyan bari yanzu ka ayi guda biyu ko uku sai ka ayi sai Allah ya ce projen ta mutu ko sai mu ga za kai ko Allah ya ce a kore ka daga ma'aikatai sai mu ga yanzu ya za kai a arzikin kowane halitta wallahi yana hannu wanda ya halice shi ne shine Allah Allah ya ce wala taq wala taqtulu auladukum khashyatu imlaq kaku kuskura ku kashe iyanku saboda tsoron talauci shine kace je ki dauki tazara saboda yaran da aka yi su da yawa kuma yanzu ba ki ga lamarin sai a hankali shinkawa ta kara kuɗi kaza yayi kaza kaza yayi kaza kaza yayi kaza duka wannan hayaniya ce kuma yawa alkhairi ne yanzu baka ga masu son su hana mu yawan ba sun gano illa yawan su ma sun komo yanzu sun gane cewa yawan rishin yawan nan zai zama musu barazana a ƙasar su shugaban ƙasar France kiri-kiri yawan ga magana ba kiri-kiri yace ƙasar shi na fuskantar barazana ta ƙaramcin aihuwa ƙaramcin yawa ku kuma yanzu nan sun zo duk ta aiko matan ku bala'i su sa ka ta aihu saboda ni shi yasa yana ɗaya daga cikin wata magana wadda shugaban ƙasa da aka sabke yayi wanda wallahi in kana da imani in ka ji ta wallahi ka ji tsoron Allah ya girgiza duniya wata magana wai yawan aihuwa shine sababin da ya tilla mu cikin talauci wallahi ƙarya ce duka da ka diba mai yawancin mu nan gidan mu goma sha ne ko ba haka nan ba mai yawanci za ka samu wani yana da ishirin da wani abu wani talatin da wani abu kuma duka uwayenmu ba ma ma'aikata ba ne noma ne kuke amma sai rike musamman tarbiyya kai kuma yanzu kana da salar duwata amma saboda baka yarda da mai ba da arziki shine Allah ba wai kake kallon tiya biyar shidda bakwai za su iya zama ma barazana a rayuwa kai kanan kanka ba arzikinka bane ko aikinka ko wayanka ke rike da kai Allah ne ke azurta ka kawai yaro tun yana cikin ciki Allah ya rubuta arzikin da zai ci ba kai ke ciyar da shi ba kayan da yaro zai sawa daban kayanka daban shi ne sai ka ga yaro a ayin shi likita duk wanda ya zo ganin shi sai ka ga ya zo mishi da kwamfule goma sha kai kuma kwamfulanka kai uban da kaya ya shi rigar duk ta koɗe ga wuya shi kuma ga shi da sabon kaya har sabida tarin kaya mamaci ta rasa wanne za ta samu sai ka mutu gidan haya ka bar ɗanka ya mutu yana da gidaje goma sha ko ba haka nan ba masu kuɗin kariba duk mai yawanci wani mai kuɗi da ka sani ya amsa sunan shi mai kuɗi kariba uban shi nawa ya bar mishi a ya yi samu kuɗin Allah ne ya ba shi to sai ta yanzu a yi tama wani karatun hayaniya yanzu a tare na ji an ce duk macen da ta ƙara aihuwa gwamnati kazo take musa kalli tana kalli yawan da suke da a duniya da yawan kuma suke alfahari in kuma nijar duka ko nawa ne ko boko haram in mutanen da ta kashe Nigeria kai ganin ka Nigeria za a kashe wannan mutanen saura musulma a da haihu wani lissahi ake yi ko ba haka nan ba shi yasa in Allah ya baka dama wallahi ke ta aihuwa ba karhin gaban ka bane ke ta aihuwa iya ba lafiyar ka bace ke ta Allah na baka iya kuma ba wayan ka bane ba karhin matar ka bane ba ke sa tana samun tiya Allah ne kawai ya baka kyauta ga wani can da tarin mulika ya ci aihuwa ko ba haka nan ba to duka wannan bai ishe mu ba kuma ka kalla da tura in suka ce yanzu duniya tana fuskantar karamcin namomi ya kamata a haɗe a samo wasu sabon kaji da sauransu sai su haɗa kaza su haɗa kaza su ɗauko kaza a yi kaza aka yi ta kiran irin misali wannan fulli sharko wani su gorola su wane su wane ne saboda mi wai suna kalla ana samun karamcin nama na tsuntsaye kuma mutane a to wannan dai tunatarwa ce daga kaji an fara ma wannan hayaniyar da ce kai ba ka ɗaukar wannan hayaniyar kai musulmi Allah ke ciyar da kai Allah ke komi na ta a hannun Allah yake dan aka ce yanzu kakka a hidiya saboda albashin ka kaza ne sai ka ce to yanzu madan in na mutuwa zai ci gaba da rike iyan biyu da na aifa a suka ce eh to akwai Allah sai to wanga ma in sun zo akwai Allah shi yasa duka wannan kaga mace tana aihuwa likitoci su hau kanta su yi ta mutu wani sensibilization na banza da na waje kake aihu za ki tsufa da wuri mijinki zai miki kaza yawan aihuwa talauci mijinki aikin ne yake yi ki ta muta duk sai su tuta muta wannan abin cikin kai don kasta aihu karatun da likitocin suke musu kenan kake aihu akwai wata na yanzu ta kuma shekara hamsin ko tattun ba kai alnemu kuma ta tsuha ko ba haka nan bane ba yawan aihuwa shi ke sa tsuha za ka ga mace mana duk abin da ake a rayuwa Allah ya mutu amma ya hana ta aihuwa wallahi ta bugo kayan ta bu malama Allah bai bata babu yadda kuma ta iya amma ce yanzu da Allah ya baki ce ta ake ma wannan karatu wai ki takaita yasa irin wannan kungiyoyin wata damuwar su ya za a yi shiga sun takaitar da al'umma ya za a yi shiga sun yi da wani abubuwa na hitane-hitane wallahi kan musulmi ya saurare su mun ba ku misalin biyu a gurguje ko ba haka nan ba wannan protection da na fam a da zamfan inna da wani mali ta da wani wata hayaniya ɗan fulani familiyal ɗan wane ɗan wane ne yanzu da Allah kai da ka armu mutan ka a hidan wa ya kamata a kula da shi wane ya kamata a ba kariya kai amma sai su kuma su ma asali ba kariyar bacci suke ba su wulaƙanta su ne suke ba wata kariya da yi wata kariya suke ba su in mace tana ji ma sai sai suna ba ta abinci a ko suna shiga gidajen ku suna cewa to ga buhun nan shinkawa da na masara a ba mata ko a ba yara a ba shi kawai shi ke nan su dai ai subhanallah sai yace wa bika amanta ya Allah ni na imani gare ka yace wa bika wa ilaika anabtu ya Allah ni na maida al'amari na zuwa gare ka wa bik khasamtu ya Allah ni sabida kai ne nake yi kana shine duk an tabo Allah subhanahu wataala hankalin ka ya tashi yanzu kamar irin maganganun na wanda muka bada misali wanda shugaban kasa ya kaga duk musulmi ya kamata hankalin shi ya tashi wai a ce yawa shine asalin abin da ya tulla mu cikin talauci to asali wanga wanda ake tuka shine Allah fa saboda shine ya halitta mutanen kuma bai ba su arzikin da ya kamata ya ba su ba aka ce ma babu san ya kamata a takaita aihuwa saboda muna da yawa ce ga sahara can wurin ba a cika ta ba a ce kuma muna da yawa gogo kalli hila yan banza da ke da kwai Nijar ina muka ga yawa a Jadi ba nan mala'i mutum nawa ne duka cikin mala'i duka mutum ƙwara nawa ne ciki. Ji ba ƙarshen mala'i daga can zuwa can ne. Kaji, a faɗin ƙasa mun yi su, sun limka mu limkin so biyu ko ko so uku so biyu da wani abu amma kuma mun yi su haɗin ƙasa mun yi su arzikin cikin ƙasa a amma duk da wannan to ake kukun yawa shi yasa yaudara ce kawai ba daidai bane ba akwai sahabin da ke Anas ibn Malik iya nawa gare shi iya ɗari da wani abu gare shi eh iya ɗari da wani abu gare shi kuma insha Allah duk magidancin da yayi hawa yawa ko sai kaga in ya kai matakin gajiya siyan sun rike gidan kuma sun taimaki kannan mu dai abinda muka taso muka tarza kenan zamanin nan malam da yan wiwi suka yawa Allah kiyaye in ka tsaya daga bi ko uku kawai suka lalace kaga ka shiga bakwai ko ba haka nan ba amma da sai ka ji yana in ka kiya ga ƴan uwanka ka je ka sani ko ba haka nan ba amma yanzu saboda ni mun maida asalin iyan wani abu wanda bai kamata ba a maida su shi yasa iyan sai suka rage shi mai yawanci ka lura jigilar da zaka ji an ce su biyu ne ko su uku to Allah kiyaye sai ka samu na kwaran ƴan kaɗan ne ƴan banza sun yawa amma ka je kawai sai ka ga mutum da ɗa talatin da wani abu kuma jin ya baɗiyan shi arme Allahu akbar shi yanzu ka zo ka ce mishi baba ka ga gonan nan taka bakin ta kaza kuma bana ma ba a sani ba da bana an yi ruwan ko ba a ruwan ka a yi iya dawa ka a yi iya biya in ba a yi ruwa ba baba da bi za ka ci dan sai ya zo ina ji kai ma ka cinye ko ko ba haka nan ba wallahi kam yarda turawa su gurbatar da tunaninmu su cire mana hakikanin dogaro ga Allah subhanahu wataala yau in dan in dabba da ke gare ka in ta hikiya bi ko ku dadi kake ji haka nan ne dabba ta hi mutun ne a kai ai wancan iri ne mai kyau sai kuma an an halbe ka ne ba sani ba yau iri mai kyau akwai irin mutum to musulmi su yi kuma da al'amarin su ga Allah kuma ya zama daga an taɓo ubangijin sa hankalin su ya tashi ce bu su yarda ba an taɓa wanda ba a taɓawa duk musulmin kirki akan wanda yake tada hankali duk musulmi shi wani wani a ce mishi yanzu a zauna lahiya a bar kowa ya yi iskancin shi sai a tono arzikin kasa ce a bar shi lalace in dai amma Allah shirka shi ba wani fetrol can ba babu fetrol in ba ake rayuwa ke in dai an taba Allah mu kwanda a bar shi ko ba haka nan ba Allah ya ce ku bi ni in aka liƙe muku ko ina sai in hiddo muku daga ƙasa kuma in sako daga sama in ga wa zai wa zai karbewa wani wata ƙasa ce ta isa ta liƙe sama ta ce ba a ruwa wallahi ba ta duk duniya ko ba haka nan ba ka kafa tsoron barazana daga sama amma in an rasa ruwa ma an shiga fitina an shiga bala'i in Allah ya so sai ce arzikin ku ya rinka hitarwa ta ƙasa akwai inda in kai yawo a duniya aka ce za ka rinka kallon zinariya tana hitarwa da kanta ƙasa yau wai fa mutane ka san hatta arzikin nan na ƙasa ba a gane ba an ɗauka kawai abu ne wanda dama akwai shi da daɗi a'a kawai Allah ne zai ce zinariya ta fahimtar ta fahimtar baka ji cewa suke wai abin ta zinariya in tan so in aka ce ga ta san ga ta san bacewa take yi ma ƙarya ce duk sai kun tsaya ne sai Allah ce ke tashi daga nan koma ta sai ta kakkaɓe kayanta a tona a yi ta sa na'ura a gaba mu kuma to mu bai da al'amarin mu ga Allah wannan shanin kamu zai miki ga shi lokacin nama ya sai to duk dai musulce musulce ne wanda ga su to bari mu je mu ida mu samu mu ida wannan babu malam yace wa kana yaqul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi salatul layl kal anwa'u al atiya annabi ya kasance yana wannan addu'o'in a cikin sallolin a cikin sallolin shi na dare wannan addu'o'i kamar haka sai malam ya fito wata lamba kasa sai yace wala yufi zalika mashru'in wala wala ينفي ذلك مشروع مشروعيتها في الفرائض yace wannan wada an ci annabi yana yi a sallar nafila ba zai kore yin su ba a sallar farilla yace ayyan kamala kamala yafi illa aidan fil fara'id yace ayyan kamala yafi illa al imamu sai la yusilu alal mu'tamil sai yace sai dai in lokaci bai isa ko kuma limam yana tsoron yayi ya kawai sama mamun shi ta kura mu yanzu kamar addu'a da muka karanta doguwa ai tana da tsawo ko ba haka nan ba yanzu in ya zama da liman ya ce kowace sallah kai wannan addu'a kaga zai yi zai takura ma mamun shi sai malam yace Allahumma rabbi jibril wa mika'il wa israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني, اهدني لما اختلفت فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم كنا أتوى اللهم رب جبرائيل شنو mala'ika jibril mala'ika jibril shi ne mala'ika jibra'il shi ne mala'ika ma'anar jibril shi ne ne a shi ne abdullahi wa mika'il shi ne abdurrahman wa israfil shi ne ne ubaidullah mala'iku ne eh abinda kake cewa ya Allah kai ne ubangijin rabkararkan wannan mala'ikun Allah fatirar samawati wal ard Allah kai ne ka tsagi wannan halittar ta sammai da kasai alimul ghaibi wash shahada ya Allah kai ne ka san abin da ke koye da abin da yake bayyane annabi yace ba za a taba samun wani kwaya haƙi guda ko alkama ta faɗo tun daga gaban tun daga can sama ta zo hannun ƙasa kuma a cikin dare ba sai Allah ya san da faɗuwar wannan abu to kai yanzu sarkin da ya wannan shine sarkin da bai iya kula da halittar da yayi duk iskancin su ka taɓa yin wanda yake sama ta yi yawa a rage ta ko ba haka nan ba waye ga kankanta a kuma ya an ce za a rage sai a ce yalla bai sai haru fara ragowa inda ka tsaya sai mu ida a sai yace mi an ta tahkum baina ibadi fi ma kanu fihi yakhtalifuna ya Allah kai ne kake hukunci akan bayinsa akan abin da suka kasance sun yi sabani gare shi da abin da mutane suka yi sabani to akwai ni Allah yake kan wannan sabani Allah ya ce wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah Allah ya ce da abin da kuka yi sabani kan shi to ku maida shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi ne duk sai an ce ma ai malumai sun yi sabani wani ya ce akwai Allah wani ya ce babu ma wani ya ce a to shi Allah me yake a ga mu abin da yake to abin da yake kawai sai mu bi haka Allah yake kuma wa maktalaftum fihi wa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani kai Allah ya akwai hukuncin shura Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abu da ka sani asali sabani yanzu in an zo ana gayin kawai sarran mutane ne duka ce to ai kamar yadda mala albani ce kullun yanzu yace duk wani jahili da ka sani miyagun malamai sun buga kanshi duk abin da za a ce mai sai a ce ai malumai su yi saɓani duk abin da malami suka ja ce malumai su yi saɓani ya ce ina tsoron radda za a ce ma wani Allah ɗaya ne ya ce malumai su yi saɓani to haka nan ne yanzu duk abin da ka zo kana bayani sai a ce to ai malumai su yi saɓani wai shi ne addinin ne yake a akwai wani sahabi da ake ce masuraka an zo aikin haji tare da annabi ya gaji aikin hajin da suka sani a jahiliya annabi ce ba haka ake ba annabi ce ba haka ba ga yadda ake ce ya rasulullah yanzu dai abin da nake so in gane kawai mu yi waki da wancan ka koya mana wanda Allah ya aiko ka koya mu yace yawa annabi ce so ku zo in koya mu to shine abin da ake yi mun karanta da sunan magana Imam Malik wai an ce sahabbai sun yi sabani ce gaskiya guda ce kuma haka nan ba cikin sahabban nan akwai wanda ke daidai akwai wanda ya kuskure to to haka ake so daga an ce malamai sun saɓani in ba magana ba ce ba wanda duka guda biyu ana iya ɗauka matuƙar magana ta yi karo babu saɓani kanta akwai gaskiya to shi ne kake cewa Allahumma hdini ya Allah ka shiryar da ni kan wannan abin da aka yi saɓani da shi na gaskiya kaga wannan addu'a in dai mutum ya rike ta yana yi ko wallahi zai rayu saman kan ingantacciya aqida ɗan tijaniya ɗan shi'a ƙadiriya kashabandiya ahmadiyya duk wani mai iskanci ya zo sai ka rika kallon shi tsirara saboda ni kullum kana adda Allah ya tsora ka kan gaskiya magabata sun kasance duk abin da suka yi saɓani suna yawaita roƙon Allah ya ɗora su kan abin da yake daidai mu kuma yanzu ba haka nan bane ba har daɗi kake yi ka ce malamai sun yi saɓani ka ce kawai ga abin da annabi ya ce akwai matsalolin daga ka ce malamai sun yi saɓani sai a tambaye ka so da annabi da wani suka yi saɓani dan shi annabi ga yadda yake amma ka ce wani malam to sai saɓani to mu annabi aka aiko mana kawai shi za mu bi rike malamin ka wanda kake cewa yayi sabani shi da annabi kuma har duniya ta tashi fa sabani za a yi tai da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kullun ana nan za a rinka warware maganganun annabi kullun yanzu kadi ba ga musulmi ba su da kishin addini sam kishin addini yayi karamci gare mu daga kaji muna ihu an tabo mutuncin mu ne ko an tabo dukiyar mu amma yanzu da an ce ma ga wasu mutane za ka wuce ka ga ana bori kai ai bori ne balman ta insha Allah ko ba nan bane ba alhali ana ma Allah kishiya ne ya kamata hankalin ka ya tashi kai kuka ka ce Allah kaka kama mu da abin da wa'ancan wawaye suke aikatawa amma daga an ce ma an kashe wani suka inna lillahi wa inna ilaihi wannan al'umma ina za ta an ce ma wani yayi mota ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhali ga laifin da yi kowane laifi shi ne yi ma Allah kishiya an cire mana wannan kishin na addini ka ji cewa kake wa bisa khatamku ya Allah ni gare ka kawai nake hisana daga naji an tabo ka to Allah ni kuma sai inda karhi da ya kare shine abin da sahabbai suka mu kuma yanzu hisanan mu ta in an tabo mu ce za ka ji ana ga ma Allah maganganu amma sai shiru kalli yadda kiristoci suke neman hisana a Niger sai sun nemi tsakiyar mutanenku sai su zo su ce wai za su yi shi wallahi daina hankalin musulmi ne ko ba haka nan ba ga yamun kai ka isa ka je France sai ka nemi kusan wata coci ka ce zaka masallaci waye baban ku a baiwa amma ina masu unguwanni kiristoci kiristancin ku za ku yi ko to da Allah ku nemi wani wuri inda babu musulmai ku koma can ku koma ƙauye ko ƙauyen gari kaza ko ku kai ku keɓe yanzu nan kuna nan tare da su kai yanzu ta san baiwa in zira ma ɗana ido ya yi rubda ya jika kadiba yadda suka kunna kayan sauti suna takura ma mutane amma duk an yi shiru kansu wallahi na akwai iglis nan garin ba ɗaya ba biyu ba ga ta ga masallaci kuma wallahi suna ce kai yanzu ka zo nan cikin maraɗi ka je irin tsohi unguwannan nan ka ce za ka iblis wa zai banka kana ɓata makanka lokaci ne kuma kuna neman hitana ne amma duka ni hankalin bai kawo ba wallahi uwayenmu na da wanda ba su da dogon ilimi na addini wallahi tallahi sun yi mu kisha addini dan zuka yi da Allah mutum kowa ba ta kan shi bai ke can su suka sani akwai yi wallanka ka mutu wallahi ya shiga kiristancin ko ba ka nan bare ba kai kana kallon kasha ko to ɗanka zai iya shiga shine abin da uwayenmu suke kallo ko kuma duk babu kallon wannan da suka zo da mutum nawa suka zo su kadai suka zo ko ba haka nan ba yanzu ka diba ka ga wai mutum da tsaga hamsin na hamsin na wai shi fasto ne kamar ka kama shi ka yanka ina ta ina ka zama fasto dai iska ragaitacce mara alheri cikin mutane ina ka zama fasto kakanninka duk musulmai cikin gidanku kai kaɗai kai ta zakka kaga mutum bihin lace cikin daji ko buzu ko wani kamu kawai wai sun maida shi fasto ku je ku ga da suke riddatar da mutanenmu ba su zo da kowa ba amma sanni sanni ja suke da kin sa zero percent ne ni da amma an aka ba musu ko yanzu ƙarya ce ba su kai yan furtan ba an ce sun kai ina suka samu yan nan daga ina suka zo da shi cikin mu ne suka wasa ko ba haka nan ba ko in ba mu tashi ba ci gaba suke da wasa wasa suke ta yi kwanan nan sun je wani ɗan wuri nan wurin sun zo sun gina musu likita sun gina musu rijiya suna ɗiban ruwa amma babu wanda ya ridda cikin garin kuma ana ɗiban ruwa ana zuwa likita na ce ku ba da shekara biyar nan gaba cikin garin sai an samu fasko yau banza ne a ai ba banza ba ne ba akwai wuraren da kiristoci kyauta ake musu magani in kai kirista ne a nan na san wata babban ma'aikata wanda lokacin da ta zo na Nijar in dai ba su kirista ba ne ba su ɗaukar ka aiki. Daga baya suka yi kiristancin suna da ƙaramci, asali an yi ma mutane wannan tallan ne don su shiga kiristanci. Yan ce kayi karatu ba aiki, zo in kayi shi ne amma kai da Allah uku ne. Sai ta ce no, ba wani abu ba ne ba sai mun. Gaisi ne, saboda ka samu albashi, gaban za wani gadi ne za a ɗaukar shi. wani tuki ne za a ɗaukar shi amma ya yi da ya bar addini shi sai ce a'a ni fa malam da nayi sunya ƙarya ce nake musu ƙarya kake sai ka bi su wata rana wallahi duk ya ka kace Allah uku ne an zo biman shi kace kai kana nan a duk da ka da tashi mu sai gili to wallahi musulmi mu halka ai zamana Allah nan muna kishin shi sama ga yadda muke kishin kowa kowa kana roƙo Allah ya shiryar da kai kamar da na baku misali wallahi in mu muna da kyautar zaton cewa ba za mu shiga kiristanci ba kana da tabbacin cewa ɗinka ba za ku shiga ba a wannan ɓannar da kake kallon yanzu ba komai ba ce ba iyanka jikokinka danginka ƙannanka za su iya faɗawa shi sai kike cewa an ta tahkum baina ibadika ya Allah kai ne kike hukunci akan bayinka fi ma karu fihi yaftalifuna eh wannan mun karanta shi ko da abin da bayinka suka kasance sun yi sabani Allahumma hidini ya Allah ka shirya ni bi maqtiluka fihi min alhaq bi iznika da abin da suka yi sabani da shi na gaskiya da izininka innaka tahdi man tasha'u ya Allah kai ne kadai kike shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya ne kakkiya kana cewa Allah yani Allah shiryar da kai ina ina jiyan uwa sai dai mu hakuri sai zama mu tashi mai zawa za mu tashi a da'a na 11 daga mun ja lokaci ko kina abin da muka karanta ne dai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya yahe muna baki daya kina inda kai ne tambaya ko kuma wani wuri da aka ji ayi kuskure sai a tunatar da mu insha Allah ta'ala